watan gonakinku an nashi'itum ta yadda kuka so wa qaddimu li anfusikum kuma ku gabatar wa kawunanku wattaqullaha ku tsoraci Allah subhanahu wata'ala wattaqullaha ku tsoraci Allah subhanahu wata'ala wa'lamu annakum mulaquhu kusan cewa za ku hadu da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa bashiril mu'minina ya annabin Allah ka yi bushara da mata masu kai bushara da masu imani baki daya a ƙarƙashin wannan ayar malumai sun tattauna menene sanadiyar sabkar wannan aya da Allah ce nisa'ukum harthul lakum ya tabbata a cikin littafin al-Imam Tirmidhi alaihi rahmatullahi ta'ala hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara masa yarda yake cewa kanatil yahudu yahudawa sun kasance taqulu tana cewa fil ladhi yati imra'atuhu min duburiha wanda yake zuwa matarsa ta baya ta duburarta yake cewa in in tahahi in tahahi yaro innal walada yakunu ahwal yaron yana kasancewa watan ahwal ahwal shine yaro ya kasance watan mai marmarniyar idanu ko kuma ya zamanto yana da matsala ta ta idanu to sai aka zo aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari fa nazara Allah qawluhu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da fadar sa nisa'ukum harthul lakum al-imam al-bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala da al-imam muslim hadisi daga mujahid Allah subhanahu wa ta'ala ya ji gansa yake cewa arattu arattu al-mushaf ala ibn abbas la bijo da qur'ani wa dan abdullah dan abbas turjumani al-qur'an radiyallahu anhu wa arda ثلاث عربات أسنبيا وغداؤك إلى كاو قرآن وجن عبد الله بن عباس كسنشي ورسيا بوجي يا قري يا إيا فسر القرآن من جرمه kuma ya san asbabun nuzul cikin ayoyi yake cewa min fatihatihi tun daga suratul fatiha har zuwa sura ta ƙarshen su suratul nas waqifuhu inda kulli ayatin ina tseda shi kowace aya muka zuwa kanta sai in cewa abdullahi dan abbas da yalan fa as'aluhu anaha sai in tambaye shi game da dalilin sabkarta wannan ayar ne take rihi kuma me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar hatta intaha ila hadhihi al-aya asir yazo kan wannan ayar fadin Allah subhanahu wa ta'ala nisa'ukum harsun lakum jumla take mubtada wal habar domin nisa'ukum jumla ce mai nisa'u in ka je irabi sai baka mubtada wa huwa mudafun kun mudafun ilayhi harsun sai kuma zamanto sai zamanto khabar kin mubtada ne shi kuma lakum ya zamanto muta'alliq bi hars saboda sifa ce ubangiji subhanahu wataala sai sakar da wannan aya fa qala ibn abbas da ya zo kan wannan ayar shi shi imamu mujahid yana karanta wa dan abbas sai ya tambaye sa to sai abdullahi dan abbas yake cewa inna hadha al-hayy min min quraish wannan abu daga quraishawa ne كانوا يشربون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات sun kasance suna auren mata watan a garin makka suna more rayuwar aure da su domin shi ne manufa ta yin aure domin mutum ya ya karya lagar shawarsa to suna zo su ne ta hanyar makubirat ta hanyar gaba ko mudibirat kuma suke canza salon kwanciyar su suke zo musu ta baya falamma qadimul madinata lokacin da mutanen maka suka zo garin madina su al-muhajirun kenan tazawwaju min al-amsal sai suka aura daga cikin matan mutanen madina wannan ɗabi'ar da suke yi a makka ba ta a garin madina to fa zahabu li yaf'alu bihinna kama kanu yaf'aluna bi makkata sai suka so su yi irin abin da suke yi wa matan su na makka su yi gwada wannan abin ga matan mutanen madina to fa ankarna sai su mata mai suka kyamaci suka kyamaci yin haka suka kyamaci wanda ba su yarda ba wa kullu suka ce hada shay'un lam nakun nuqta alayhi ko a wani wanda ba mazan da muke aure mazan mu da suke garin Madina ba sai mana wannan ba salo guda ke da kuna kwanciya mu wannan salolin ba mu san da wayannan abun ba to sai fantashar alhadith sai labari ya yaɗu duk wanda ya aure mace a garin madina idan ya zo kwanciya da ita sai a samu matsala ta yadda yadda yake so ita ba haka take masa ba to sai labari ya baza gari cewa ga irin abun da su suke fama da shi na mi na matsaloli da matansu hattanta ha ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har sai da labari ya yi gun ga kwata kwata shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da labari ya zo masa to sai Allah ya shigar da wannan ayar shine nisa'ukum harsun lakum cewa matanku watan gonakin ku ne wannan hadisin al'imamun turmizi ya fitar da shi a wani hadisi kuma har yau wanda al'afu a hadisin da al'imamun turmizi ya fitar da shi hadisin abdullahi dan abbas shi ma har yau wata rana umar dan khattab sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda yake khalifa na biyu kuma amirul mu'minin surutun annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya bai wa cikin aljannatun a duniya mutane ma'abuta daraja wanda Allah ya gafarta musu to sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗa da sai yace shi wa dan khattabu kenan ko yace halaktu yace ya annabin Allah na halaka na tabi faƙara sai annabin Allah yace da shi wa man ladhi ahlakaka dan uba dan khattab menene ya halakar da kai ya dan khattab fa qala sayti hawaltu rihli al-laylata yace jiyan dare na juya sundina na zo iyali na ta inda bai kamata a ce na zo mata ba na zo mata qala to rawin hadisin wa yake nan abdullahi dan abbas yace falam yarud falam yarud alaihi sallallahu alaihi wasallam shay'a lokacin da dan khattab ya goya manzon Allah cewa jiya da dare ya juye surdinsa ma'ana ya zo wa iyalinsa kinaya ce domin ka gane cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yatajannabna al-fawahish wa yatajannabu al-fawahisha suna nisantar duk abin da ya zamanto cikin sa to za a ce ana cewa wani ne ya faɗa akwai abin alfasha a ciki to sai ya itinaya ya rage maganar domin ba komai wani ake fitowa da shi kuru da muzu akwai abin da ake rihewa domin ya kasance mai hankali zai fahimta wani karatun ba a fitar da shi kore haka to sai annabin Allah ya tsare sai bai ce masa komai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakar da wannan ayar nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wannan shine asbab nuzul da malum suka yi sassabani akan kowanne ya tafi akan cewa ga abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala watan ya saukar da ayar to almuhimmi dai wannan ayar ta sauka ne akan sahabbai Allah ya ce nisa'ukum matanku malaman ta suka ce karkashin wannan ayar za ku fahimta ko za mu fahimci cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta wa namiji auren sama da mace guda guda daya domin Allah ya ce nisa'ukum matanku ashe an-nisa'u kalma ce da ake itlaqin ta akan jami'i na mata wanda ba a kira mufradin mace da shi ina fatan mun fahimta suka ce nisa'ukum to Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa anan Allah subhanahu wata'ala ya halitta wa namiji auren biya mace guda daya ina fatan mun fahimta domin a suratul suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala ya bayani yace fanki ma qaba lakum minan nisa'i Allah ce fanki ma lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba ku aura daga cikin mata abin da suka girgar da ku ba aure tsakanin namiji da macen da ba soyayya idan ba ka so ba ka so to Allah subhanahu wa ta'ala bai dora muku ba ana aure ne idan akwai soyayya a ciki shi sa Allah ce ma ba lakum wa'inda suka girge ku suka siga ku suka kayatar da ku minan nisa'i daga cikin matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku a jinsin ku sai Allah ce masna ku auri mata guda biyu idan Allah ya hore maka za ka iyawa to Allah ce ba laifi ka haɗa mace guda biyu a wuri wasu lata in kuma ka ji akwai buƙatar ƙari to ka ƙara Allah ce mun halitta maka har mata zuwa uku wawu ba Allah ce kuma har hudu hudu ma idan kun iya yi to ku yi amma da sharɗi kamar da Allah ce wa in khiftum Allah ta'jilu in khiftum ألا تعديل فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ذلك أدنى ألا تعولوا
Allah ya ce fa'in khiftum a idan kuka ji tsoro akan ba za ku yi adalci ba tsakanin wa'innan matan domin idan mutum ya haɗa eh, sama da mace ɗaya to akwai abin da ubangi subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa shine kwatanta adalci tsakanin wa'innan matan wajibi ne ka yi kwatanta adalci a tsakanin wa'innan matan wajen abin da ya shafi kwanciyar a wajen abin da ya shafi raba kwanaki abin da ya shafi gidan zama abin da ya shafi ciyarwa abin da ya shafi tufatarwa ubangi subhanahu wataala ya dora maka yin kwatanta adalci akan wannan idan ka ga ba za ka yi adalci ba Allah ce fawaida to sai kai hakuri ka tsaya da mace guda akan babin darura kai hakuri da mace guda aw ma malakat aymanukum ko kuma abin da damar aymanukum abin da damar ku ta mallaka na ku yanzu Allah ce yin haka shine ba za ku karkace ba akan abin da Allah subhanahu wataala ya dora ku ba akai duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da cewa duk wanda zai hada mace sama da daya ka zama da mace guda biyu ko uku ko hudu to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato daidaita adalci a bane wanda ke da wuya ba wanda zai ce a bangaren soyayya yadda yake son matarsa babba haka yake son karama wallahi azumi ko ya cika ki da dadin baki wannan kawai fatar baki ne amma a zuci Allah ya faɗa mana walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya daidaita soyayyar tsakanin matan ku ko da kun yi niyyar ko da ka yi kwaɗayin ka daidaita matan ka a bagen soyayya Allah ce ba za ku iya ba sai dai fada ta nuru kullal bayna fatadruha kal mu'allaqa abinda musulunci bai raba shine tokarci da walaɗinci ka dinga nuna ma wacce wannan ta fita musulunci bai da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da kansa wanda shine Allah yake sarkan ma da wannan shari'a manzon Allah ya kasance yana adalci a tsakanin iyalinsa ka dubi adalcin annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya sayo kaya ya zo a gida manzon Allah da kansa yake rabawa sai ya kirawo matarsa ba zai ba yi wa babba ba eh wasu suke yi sai ba matarsa babba ko kuma ya bai wa karama ko kuma ta tsakiyar gida ko ta karshe a'a manzon Allah da kansa yake zaunawa ya raba a tsakiyar gida sai kirawo kowace daga cikin waɗannan matan sai ce ta zo ta doka idan suka ɗauka sai ya Allah na yi abin da ka umarce ni da shi shine yin adalci amma ya Allah kada ka kama ni akan abin da bana da iko akai shine zuciya na ta fi sauki daga cikin matana wanda dole sai an waye gari domin Allah subhanahu wataala ya sanya ta soyayya iya ki ne iya shagalin ki yarki kwantar wa mijinki da hankali yake ba shi kwanciyar hankali a gida yadda kike samun kwanciyar hankali a samun matsayi na soyayya wato a cikin a cikin zuciyarsa to da haka yan uwa ubangi subhanahu wataala ya halitta wa maza su auri mata fiya daya sai kuma mata ku yi hakuri game da wannan abu ba daɗi abu ne wanda akwai zafi kwarai da gaske amma tun da shari'a ce ta Allah subhanahu wataala to shi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihi idan aka ce wannan abu doka ce daga Allah da manzon Allah to kai a matsayin ka na mai imani baka da zabi a matsayin ki ta mai imani idan kika ce mijinki ba zai ƙara aure ba to yanzu kina faɗa ne da doka ta Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata ki shi ne ki tanya sa da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya zabar masa abin da yake mafi alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon ya adalci idan kika yi wannan kin kwatanta wani subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa maza auren mata da Allah ce nisa'ukum harsun lakum a gaba ta biyu da Allah ya ce harsun lakum gonakin ku ne ma'ana in ji imamul qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda ibnu kafir ma ya kasa yake cewa ai mawdu'ul walad kuyin hanya ce ta hasabu daya domin ana samun zuriya ne ta hanyar ne ta hanyar mace shi ne biye da kai da girma biye da kai da juriya biye da kai da hakuri da mazakuta ba yadda za a yi ka dauki ciki ba a taba yi ba a tarihin duniya namijin da ya dauki ciki ya haihu ko ba a yi mustahil ne amma an taba yin mace da ta haihu ba tare ba tare da namiji ba ko to wannan abun a wannan haihuwar wata abu ce da Allah ya dora wa mata domin ku gane shi Allah subhanahu wa ta'ala hakimun ne ubangi subhanahu wa ta'ala hakim fi mulki af'alihi Allah mai hikima ne a cikin ababensa duk abin da kaga Allah ya yi wallahi akwai hikimar dalilin da yasa Allah yi wannan abun da aka tashi ɗauka ciki Allah ya san kuma rawa za ku yi ba namiji bai da haƙurin ɗaukar wahalhalun ciki shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya juya akalan wannan aiki da wa ga mata kamar da kai da ka san mace ba za ta iya yi ba irin a ce za ta fito neman abinci abu ne wanda yake da wuya ba za ta iya yi ba za ta iya doka ba to Allah subhanahu wataala ya raba mu kowa aikinsa sai ce su mata su ɗauki ciki su haihe ko kuma ku kula da waɗannan matan da abin da suke haihuwa kaga Allah su ya raba mu kowa kowa na shi aiki to ibn ibn kathir yake cewa ai mawdu'ul walad kuri ne na samun na samun ɗaya al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala da ibn ashur da al-imam al-baghawi da al-imam al-tabari suka ce wato farjul mar'ati kal ardi shi farjin mace kawar ƙasa ce irin kasan ƙasa wa manomi idan ubi subhanahu wa ta'ala ya yi ruwa to zai je ya gina raminsa ya sanya shi shuka tsabar haɗinsa ko dawa ko wake ko makamancin abin da ake shukawa to idan ya shuka kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da tsirrai to wannan tsirran suka ce shi wato farjin mace kamar kamar ƙasa ce sannan kuma wani nutfatu kalbazar shi kuma idan mani kamar abin da ya shafi tsaba ce da ake shukawa lokacin da mutum ya zo ya kwanta da iyalinsa ai kamar manomi da yake zuwa gonarsa ya shukarsa sai ma da yake walwala da kuma kannabat da da mutum yake samu kamar tsaro ne idan ka shuka abun zaya to ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta da haka matan ku wurin noman ku ne gonakin ku ne domin ka gane cewa rayuwa wanda baya da aure akwai matsantsalu na zamantakewar aure ta azumi na zamantakewar rayuwa ta tare da shi shi yasa malaman sociology suka ce ai akwai malaman psychology suka ce abin da ya shafi zamantakewar rayuwa guda da malaman psychology da sociology sun yi tafaki akan wannan maganar shi da idan mutum baya da aure akwai akwai yiwuwar ya samu tabuwar hankali a kansa saboda rashin wannan noman da Allah ya ce nisaukum harsu lakum to yake taba kwakwalwarsa ta kesa da zuwa ga zuwa ga hauka har suka ce ya kamata duk wanda baya da aure duk bayan wata uku a dinga kesa wulge kitan mahaukata ya dinga auna sa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ce to nisaukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum ubangiji ku zo gonakin ku waton ta ta inda anna shi'tum ta yadda kuke so maluman jango tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da tabi'ai da suka biye musu da kuma malamai masu fatawa suka ce ai min ayyi wujhin ko wajhi shi'tum ta kowace bangare ko kuma dama min nan anna shi'tum suka ce ai ma'anar ta ai ana nufin ta bangare ta kowane bangare kamar ta kowace jiha ta kowace position muqbilatan wa mutbira in ka ga dama ka zo iyalinka wato ta baya in ka ga dama ka zo mata ta gaba amma ya kasance jina'in zai abu ne watan a cikin farji saboda Allah subhanahu wataala watan ya hana jima'i a cikin dubura sai wasu ka ce anna kuma tana zuwa da ma'anar tambaya tana zuwa da ma'anar istifham ko kuma ta zo da ma'ana ta ba da labari akan ababe kamar haka wanda al-imamu sibawaihi wanda ke malami ne a cikin lugha idan ana zancen nahwu aka yi zancen sibawaihi to sai a ce baban baba ne a wannan bangare yana cikin malumar da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su da bangare su kware abin da ya shafi ilimin ilimin nahwu har in ka ba cikin tarihi rubuce rubuce da ake yi ba wani malami da aka sanya mu littafin shi alkitabu fata sai sibawaihi ya kware wajen wajen larabci kware daga sai bangaren nahwu sannan kuma shine fitila sai wace shine fitila ta maluman ta maluman nahwu da yake cewa annabi ma'ana kaifa ta yadda kuke so ma'anarta annabi ta ma'anarta kaifa amma wasu firka daga cikin malumai na lugha da kuma tafsiri sun tafi akan cewa ai annabi ma'ana aina a inda a suka ce ba laifi in ji wasu suka ce ba laifi mutum ya yi ya saru da iyalinsa ta ta dubura wanda dukkanin malumai sun tafi akan rushe wannan zance zance ne wanda baya da baya da yin dangi ina fatar mun fahimta suka ce hikimar yin hikimar yin daman hikimar yin aure da kuma saduwar ya ai daman dan a samu eh, dan a samu dan a samu eh, a samu zuriya ne ko na daga cikin na daga cikin fawaidin ziwaj fa'ida ta yin aure da kowane ma'auraci yake jira shine idan yayi aure bayan auren Allah subhanahu wataala ya arzuta su da ni da zuriya kowane mutum kowane mutum na da bukata ta wannan bangaren kana son a ce yadda aka aihe ka aka aihe ka kai ma ka haifa ko shi sa Allah ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yakhluqu na'am Mm. Mhm. أو يزوج. Mm. Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard na Allah ne abin da ke cikin sammai da kasai ya khluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya ga dama ya habu liman yasha wa inata Allah yake bada kyautar ƴaƴa mata da wanda Allah ya ga dama wa ya habu liman yasha dhukur kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake bada kyautar ƴaƴa maza da wanda shi Allah ya ga dama eh, au au yuzawjuhum dhukuranan wa inatha ko Allah subhanahu wa ta'ala ya cakuɗa wa mutum namiji da mace wani sai Allah ya bashi mata duka ɗiyansa mata ne eh, babu namiji wani kuma duka ɗiyanshi maza ne bai da mata wani kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cakuɗa masa kuma yace wai ja'alu man yashau aqima wanda Allah ya ga dama kuma sai Allah ya sanya shi bakarare baya haihuwa wala shi ce wannan ayar inji Imam Sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala ana iya dora ta akan annabawan Allah baki akan annabawan Allah suka ce eh, da yake ya haɗu liman ya shawo nasa akwai annabin da duka biyansa mata ne irin annabi ne ko duka biyansa mata ne ce haula ibanati akwai da kuma ɗiyan shi duka su maza ne irin annabi wa annabi ibrahim ɗiyansa ne ne ɗiyansa maza ne ko annabi yaqub ma ɗiyansa ɗiyansa maza ne sannan kuma akwai wanda Allah ya takuɗa wa maza da mata irin wa irin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai wanda cikin annabawan Allah Allah ya haramta masa biya irin annabi yahya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin shi bukatar mamaci bukatar mamaci baya bukata bai da bukata ina ba ta mun fahimta ko to Allah subhanahu wa ta'ala yana ta dabsur da haka watan hikimar yin hikimar a cikin halittar a cikin halittar amma ta take da Allah ya halitta muna dan a samu zuriya ne dan a dinga haihuwa ne wa bathu minhuma rijalan kaseeran wa nisa kaga ta dalilin annabi adam ne da hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada maza da mata da yawa aka samu zuriya to da babu wa'annan matan namiji ba zai haihu ba da kuma babu mazan su kada maza mata ba za su haihu ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan duniyar maza ne kadai wallahi ba za ta yi dadi ko za ta yi dadi to da da- wa za ka je nemo wa kuɗi wa za ka yi my steel eh wa za ka gina ma gida kawai sai ka dinga kwanan ka bakin shago cikin shago ka dinga kwanan ka ba ka da matsalar komai ko to haka su ma mata da da Allah ya yi maza su kada ma mata su kai babu maza dan Allah tamma ina tambaye ka su waye mata za su yi makosi su waye za su yi za a yi wa makeup su waye za a je wajen tela a dinka ma kaya duka ai dan maza ake yi ko duka dan maza ake yi to kaga sai Allah ya sanya za a cakudu za a rayu da juna domin a taimaka wa juna kowanne yana da bukata da wani eh, maza na da bukata da mata haka mata suna da bukata wato da madan suka ce to tun da al'amarin haka ne da ka saduwa ta hanyar dubura to ba da cikin abin da ke kawo ke kawo ɗaya domin eh, ana samun iyali ta hanyar lokacin da maniyin ya cakudu eh, da cakudu daga da- da maniyin mace ya ce eh, da Allah ta halata ala lisani hiru min ad-dahri inna khalaqna al-insana Mm. Allah ce inna khalaqna al insana mu su Allah mu muka halitta dan annabi adam mu muddifa daga digon mani ashe mutum asalin sa mani ne to kuma mutum mani na Allah ta fada Allah fi qararin maki a cikin wani guri ne Allah ya taskace shine mi mahaifa anan ne Allah subhanahu wataala ya taskace wannan da haka saduwa ta hanyar ta hanyar dubura in ji wasu ce ba daga cikin abin da ke sa a samu a samu a samu zurriya ko to da haka eh, shi yasa mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa eh, wanda al-Imam tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ya kasa imam tabi'in aisha a cikin at-tahrir wa tanwir tafsirin sa ya kasa cewa liwadun sarir eh, masu kwanciya da iyali ta hanyar dubura ta suna saduwa da iyali ta wannan bangaren to eh, liwadi da suke yi karami wanda ibnu kafir yace duka hukunci su hukunci guda da su da yan liwadi namijin da zai zo wa namiji ɗaya ke namiji da zai zo wa mace a duburarsa ina fatar mun fahimta dan suka ce eh, sai Allah ce wa qaddimu li li anfusikum ku gabatar wa kawunan ku wannan wa qaddimu li anfusikum malumai sun mata fassara daban-daban sun mata fassara daban-daban kusan fassara guda biyar aka fassara wannan wannan jumla da Allah ce wa qaddimu li anfusikum jumla ta fari ko ma'ana ta fari wa qaddimu li anfusikum ay qaddimu ma yanfa'ukum gada ku ay ku gabatar da abin da zai amfane ku a gobe sai aka shahi maf'ulun bihi sai Allah ya shahi maf'ulun به وقدموا لأنفسكم أي كغباتر من الأعمال الصالحة أي كغباتر دا أيك نقري دون قدم كما دعا الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أفوسك إيمان كجس ورمو وبنجيكم سنكما ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد واتقوا الله قوة رايوة تسأل تيجوبي متجباتر دون رايوة عن القيامة domin mahma kana al'amru fala budda min ar-rahim duk da al'amari ya kasance ka ji dadin wannan duniyar wata rana sai an waye gari ka bar wannan duniyar to sai Allah ya ce kowanne ya duba menene ya gabatar wa kansa domin gobe don haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala to ma'anar fara suka ce ma'ana ku gabatar wa kanku da ayyuka nagartattu domin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala a gobe don Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sai ya tambayi ku ma'ana ta fara kenan ma'ana ta biyu shine ibtigha'ul الولد والنسل تهير سادوة الله تقدموا لأنفسكم كغباتر كونكم أي كغباتر كنتي أولي دونك سامني دونك سامن إيالي زرية دون أنا سامن أنا سامن أنا سامن زرية لتا تونا مبنجر لوكة لنمجي كنت هذا إيالي سا وكما سي سامو إن الله يقدر إذا الله يقدر وكما سي سامو واتنتا وكما زاسو يويت هرر أسامو ذرية سكم سكتي أي تزوجوا بالعفائف إن ذاكو أورات kamata ku auri mata nagartattu kamammu ba kowace mace bace ya kamata ka aura a matsayin kare musulmi mai imani mai hankali mutum wanda ya fahimci da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wajen aure musulunci ya karantar da mu kuma bal Allah da kansa ya zaba muna irin matan da ya kamata mu aura ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa tunkahu al-mar'atu li'arba'i limaliha wa li jamaliha wa li hasbi biha wa lidiniha annabi Allah ce ana auren mata dan ababe guda hudu akwai masu auren mace dan dukiyarta akwai masu auren mace dan kyawanta akwai masu auren mace dan matsayin babanta sannan kuma akwai masu auren mata dan addininta sai annabi Allah ya ce a matsayin shugaban halitta zan ba ku shawara idan zaka aura fa alaikum fa alayka bi zati din tarbati yadaka in zaka aura ka auri mace mai addini ba kowace mace sa kayan ka mota idan ka ga ta yi shafe shafe ta yi ta yi walƙiya ya zama tukabarta da hannayenta da huska daban-daban suka yi ta girbe ta kai ka doka ka je ka je ta sai maka gazumi a cikin gida ba kowace ake doka ba a in za ku aura ku auri almuhsanat katantagun mata mace mai kamun kai ana gane mace mai kamun kai ta hanyar hulɗata da mutane da da akhlaqinta da bi'u da uwayenta za ta je makaranta tana sa hijabi sannan kuma tana sutura ta addinin musulunci ba ta tsayawa da namiji sabon titi tana fira sannan kuma tana karatun addinin musulunci kuma tana da uwaye nagartattu da tilawa to wannan su ne wanda ya kamata watan ka aura ka damu da kyawu bayan da cikin abin da ya kamata ka damu da shi cewa sai ka auri mace dan dan kyawanta ɗaya daga cikin magabata cikin salafus salih wata rana bawon Allah ne magabaci malami wata mata zo masa cikin yin da dare ta ce wani na haɗa ka da girman Allah ka aure ni na hada ka da girman Allah ka aure ni yace tun da kin hada da girman Allah ba yadda na iya yi yace aka yace to da sadaki aka je aka daura aure da aka tare sai ya ganta ashe ba irin kalan matan da yake da bukata ba ba ta da ma kyawun mummuna ce akwai cin zanzara da fuskata tana da tana da matsaloli da tare da ita yace haka ta hakuri da ita haka ta hakuri ta tsawon shekara 20 aka tambaye shi aka maka Allah wai yanzu mu kake tsammanin kai Allah zai saka aljanna ta dalilin sa yace wallahi in akwai abin da Allah yake tsammanin Allah ya sanya shi a jinta dalilin sa shine hakuri da yayi da matar da baya kauna ba irin ta bace gisu amma sai ya hakura saboda kuma in dai mace na da addini to duk abin da ta rasa wallahi mai sauki ne amma duk abin da mace ta tara a duniya in ba ta da addini aikin banza ne wallahi kuma ka gudu dogayen fata fare fari masu fari a kunni mata masu addini kan ko da ko ta yake hankalinka ko sai yanzu ta hanyar yanzu abin da ke damuwar matasa shi ne ya samu mace doguwa fara mai kwakwalan idanu mai ko wanda ya kote wace ce mai mushiriya kawai sarme da shirme da sarbe kawai sai an zo a cikin gida ta dinga gasa masa aya a hannu ya ta wahala ka ga sa ana ango ya sha kanshi su kuma duk gaba irin suka sai abinci wallahi galibin ta gaskiya ango sa ciki da an da an ganci amma kwata kwata bayar da cikin tsarin sa kwata kwata bayar da sabis biyu ne zo kin ya kunci sai ka iske kawai ga irin ta yake ne tunani ya masa yawa saboda matsalolin yau da gobe Allah subhanahu wataala ya ka sauki to dan haka in zaka aura ka auri mutum ne ka mun kai domin ka samu diya nagartace eh saboda ana samun daga cikin hanyar samun zuriya ta gari shine auren iya ai auren uwa nagartacciya uwa mai tarbiyya eh Abu Aswad ad-Du'ali alaihi rahmatullahi ta'ala dai cikin sahabban Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa arda ya tara diyansu ba diyansa baki daya yace ya kudi yana ku saurara ku ci na kyautata muku kafin ku zo duniya kuma na kyautata muku bayan kun zo duniya na koyar tarbiyya ku kafin ku zo duniya kuma na tarbiyyantar da ku bayan ku zo duniya suka ce ya baba mun san irin tarbiyya da ka bamu da muka zo duniya shine mu iya kokari dai kayi akan mu hadisi alqur'ani mai girma ko wani to aka baba wace wani gudunmuwa ce wani abu ne wani wace gudunmuwa ko wace tarbiyya ka bamu kafin mu zo duniya sai ce na zaɓa muku uwa ta gari duk abin da kai wallahi in baka auro iyanka ba uwa ta gari to na daga cikin cin amana da zaka wa iyanka ka auro wa zaɓin ranka ba ta cikin tsari ta zama uwa ta gari in zaka aura ka dinga kallon ficir abin da zai zo nan gaba ta yi Allah ya karbe ka ka barka daga su sai kai shin in ba ka tarbiya za ta iya tarbiyyantar da su masu ce fa'idu shay la yu'ti wanda bai da abu baya iya baya iya bayar da shi da haka in zaka aura to ka aure mace mai tarbiyya domin ta kasance watan ka san yanzu wani yana nan shi wayar da yake so bata damu da sa hijabi ba za ta dinga tallar hotunan ta a facebook a staci kullum hoton ta ne tsirara ba hijabi gaban ta a hili ta na an zo fatin kawai ta doki hoto nan ta je flexibility ta yi hoto can ta je ladin ta yi hoto ko a haka yake son ta wai ta waye sakai kawai sai an zo kawai yanzu al'amarin ba haka bane wallahi kuma ba a zauna saboda duk abin da ka gina ba don Allah ba wallahi baya daurewa idan kana son zaman auren ka ya daure yayi albarka sa manufar auren ka kai don Allah subhanahu wataala na cikin manufar yin aure don Allah shine ka aura ba iyanka uwa uwa ta gari abu na uku ɗan uwa na hudu ijma da suka ce wa qaddimu li anfusikum ai ta hanyar idan wanda Allah subhanahu wataala ya bai wa dan da guda biyu ko uku Allah ya masa rasuwa to Allah sai yake cewa wai subhanahu wataala yana gina masa gida cikin aljanna ya tabbata hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah ya baka kyautan dan da kaga ana samun da ta hanyar jima'i ko to waqaddimu li anfusikum to idan wannan dan Allah ya karbe sa sai Allah ya turo wasu mala'iku na musamman mission daga Allah subhanahu wataala ta mala'iku ba ta mutane ba sai Allah ce ku je ku ji abin da bawa na zai faɗa idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha annabin Allah ya ce sai mala'iku su koma su ce ma Allah ga abin da ya faɗa sai Allah ya ce wasu ya ce mala'iku ku gina wa bawa na gida cikin aljanna kuma ku suna masa gida baitul hamdi saboda ni Allah na jarrabe su kuma ya jure ya yi haƙuri ya wa Allah subhanahu wa ta'ala watan godiya to kaga wa qaddimu li anfusikum ma'ana ta nawa kenan ma'ana ta hudu sai ma'ana ta biyar shi da Allah ce wa qaddimu li anfusikum suka ce ai qaddimu zikra Allah inda al-juma ku gabatar da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za ku sadu da iyalinku ba sai ce daga cikin hanyar tarbiyya ko samun da nagartacce ai alwalbu salih lokacin da ka zo za ka yi kwanciya da mahaifiyarsa kai addu'a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sake cewa da za a ce ɗayan ku zai zo wa iyalinsa ya biya bukatarsa ta aure shawarsa sai ya ce bismillahi Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana kaga wannan addu'ar manzon Allah ya ce duk ma'auracin da ya zo kwanciyar aure da iyalinsa ya ce bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a wannan kwanciyar za ka samu dan da annabin Allah ce har abada shi dan ba zai ci galaba a kansa ba jama'a mun fahimta addu'a ce za ka yi lokacin za ka kwanta da iyalinka manzon Allah ya ce wallahi in an samu dan da a wannan kwanciyar annabin Allah ce ba yadda za a yi shedan ya hada hanya da shi in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan mutane suna mantawa da wannan addu'a abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske in ka zagunci iyalinka ka karanta ita ma ta karanta abu ne wanda kuma Allah na kare ku domin da bi daga sharrin shi dan yau duniyar aljanu ta garanto wani abu da kalubale wa mutane wanda aljanu suna addabar mutane kwarai da gaske kuma wallahi ba komai ya kama wannan illa sakaci da yawan addu'in da manzon Allah ya karantar da mu walau annahu fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum in ji Allah da za ku yi amfani da abin da ake muku wa'azi da shi to da kasance alkhairi gare ku amma mutum ne zai fita zai shiga dushi baya addu'a mutum ne zai fito baya addu'a zai shiga cikin gida bai addu'a zai fito baya addu'a zai shiga kasuwa baya addu'a ba inda za ka shiga a rayuwa ba ce akwai addu'ar da manzon Allah ya karantar da kai sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne ka je makaranta ka koya domin ka kare kanka kuma wallahi azim duk abin da ka ji an ce manzon Allah ya ce in kai Allah zai maka kaza to kakkai tantama in kai sai ka samu abu amma in ka shiga tantane kuma ko kuma tsawancin imanin ka da Allah ya bamu shi sai dai kuma wani abu na daban ina fatan mun fahimta to da haka wa qaddimu li anfusikum ma'ana ku dinga ambatan Allah wajen saduwa da iyali suka ba suka ce daga cikin hanyar samun zuriya ta gari shine ka zamanto tun daren farin da ka auro uwarsa to in kaki kowa ya wace ka kama kanta kai mata addu'a wanda an da ya ba sa wa'annan kuma amare da dama ba su damu da wannan ba su dai kai a kawo kazar amarci kuɗe ta kai wai a kawo kaza daga kawai wata ta damu da kazar kawai shi kenan ga addu'a addu'a nan ba ta damuwa ga sallah ba ta damuwa malam idan kai aure abu na farin kowa na watsewa ka raka abokananka yi kokari ka tabbatar da matarka ta yi sallar isha'i ka san wallahi da azim wallahi da azim amare da yawa ba sa sallah kusan dalili na yanzu mun shigo cikin duniyar makeup muna cikin duniyar makeup ana magariba an tafi da amarya wajen makeup in ba Allah ya gyara wa magariban ma ba za a yi ba nisha'in ba za a yi ba to idan kowa ya watse sunna ce ta annabi Muhammad ka kama kanta ta mata addu'a Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi idan kai wannan addu'ar kuma sai ka tashi kai arwalla sai arwalla ku raka'a guda biyu idan kuka raka'a guda biyu kuka sallame to kuma sai ku daina ku tsara rayuwarku to sai ka tambaye ta aka makin la dimbiya uwar gida sarautar mata uwar gida donar da gida dan turmin tsakar gida shalugu dan mahasada sallar lisha ayi to in ba yi ba aka makan la wal fawru da gaggautawa ta shi zuwa yin sallah wannan mai kaukin duk abu da shi baya da amfani ana zancen sallah baya da amfani ana zancen ana zancen sallah idan aka zo kwanciya kuma ka karanta wannan addu'a ka karanta bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana yau mafiya yawan ma'aurata suna kwanciyar aure amma aljanu na kwanciya da iyalinsu ce ga ma'auri an aihi mutum gashi nan haka ruwa bi wani sakare wani tule dole gashi shi ba mutum ba shi ba aljani ba kusan ne matsalar lokacin da uban zai kwanta bai yi addu'a ba in kai addu'a ba abin da zai shaye shi salafus salih suna muryan su addu'a tun kafin su zo duniya والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا ربنا هب لنا ربنا النبي زكريا يجي cewa rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bada barka zuriya tayyiba ka dibi uwar annabi kakar annabi isa ai hannatu matar matar imran addu'a ta yi ta ce ya allah ina ne ina so ta ɗauki ciki tun tana da cikiwa take addu'ar abin da za ta haihuwa sai alwashi in ta haihe sa zai zama to mai bauta wa Allah da hidima ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala baitul maqdis to kuma sai aka samu dan namiji ai mace ta ce ka Allah ka gani inni wada'tu ha unsa wa laysa dhakru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim manzon Allah ya ce duk yaron da ake aihuwa a duniya duk yaron da aka aifa a duniya sai shi ya tinkire sa ya tabe sa yayi wannan kukan banda mutum guda biyu a duniya ko san waye Maryam uwar Annabi Isa da kuma Annabi Isa kansa Annabi Allah ce wannan kukan da jare suke wallahi ba su yi shi ba ku dalilin dalilin addu'ar da aka yi musu da haka idan kana da mace mai ciki to ta dage da addu'a wani sauraron ɗan sharif da ɗan inuwa duk ba naka bane wani ado da ja wallahi a ɗan ka zai fito da iska maka ya hankali ba tun daga can zai gwanje wallahi kakin yau ya gwanje Allah ya sauke da ka samu ta shuru ta dinga saurare su su suna saurare kurra ina da su da su su Muhammad Hadi ta dinga saurarawa to hatta irin malaman psikologi suka ce irin yare da yaro zai juyawa yadda yake juya cikin ciki in tana sauraron Qur'ani kontrat da yake yadda yake juya in tana sauraron tuna da waka kuma wannan abu yana tasiri wato a kansa zaka wa qaddimu li anfusikum wannan matakai ne na samun zuriya da ya nagari sai Allah ya ce wattaqullah ya ku ji tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala game da sha'anin rayuwa ta abin da Allah yake muku ku yi abin da Allah ya hana ku to ku zo wannan abun jama'a mun fahimta ba a mafi girma a duniya kamar ka ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma babu nasiha mafi girma da musulmi za a yi maka a matsayin ka mai imani kamar a ce maka wani ji tsoron Allah malam idan mutum ya ce maka ji tsoron Allah in ka da takuci ba shi wallahi ya kai gaya matuka ta waje maka nasiha ɗaya da cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kasance mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda yace ya annabin Allah imin wasiya sai annabin Allah ya ce alayka bi taqwallahi fa innahu ra'sul amri kulli ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi jin tsoron Allah shi ne tsorowar kan komi idan ka rasa jin tsoron Allah ka yi asara a rayuwa idan kuma ka samu jin tsoron Allah ka dace a duniya jama'a mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da haka Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amura da kuke yi a rayuwa wa alamu annakum mulaquhu kuma ku san Allah subhanahu wa ta'ala ku san Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala annakum mulaquhu za ku haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala za ku haɗu da wa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasu ƙwarsar ce labari ne wanda ya tabil mubalagha wanda mubalagha fi tahzir ana tsoratarwa kamar Allah na tsoratar da mu cewa za mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka wallahi za mu haɗu wani lokaci zai zo wanda ga ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar indillanci ranar da ne sarki ta bata ga ka ga Allah kuma Allah bai tambaye ka jama'a mun fahimta Abdullahi dan Abbas Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hudba yana cewa innakum mulaquhu lalle ku za ku da Allah subhanahu wa ta'ala kuffatan qurratan ghurra kuna awatan baka da takalmi kuma tsirara ba wanda ke da riga ba wanda ke da kaciya ba wanda ke da hula ba ba sarki ba shugaban kasa ba mu honorable ba mu duk ba mu wallahi duk sun tashi daga yake duk wanda ka dokokin ka aran nan duk sun bace kowa a karshe yake gaban Allah ba wanda zai zo daga gabar wallahi ba wani jiddaru a bayan ka baka tashi san ka ina ba da mun fahimta sai ana yake cewa summa tala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wattaqullaha wa alamu annakum mulaquh sai manzon Allah ya karanta ya karanta wannan ayar ai manzon Allah karanta wannan ayar cewa ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku san cewa za ku da Allah subhanahu wa ta'ala mafi abin da ya kamata ka tsoron ta dan uwa shine ka tsoron cewa za ka hadu ga ka ga Allah subhanahu wa ta'ala haduwa gaban Allah ba karamin abu bane a ce ga ka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai maka bincike wallahi al'amari ne mai girma kai ba Allah ba ko cewa aka yi a matsayin aikin da kake yi a ma'aikatarka aka ce za a turo shugaban kasa da kansa ya turo mai shirin ta musamman ya zo ya ya bincike ka ai ka san dole sai gaban ka ya sai gaban ka ya buga ko to balantana ko ba shugaban kasa bane zai wannan bincike a'a shi kansa shugaban kasar na rantsi da Allah sai an bincike sa ubangiji ne mahalicin sama da kasa zai tsaye dawo baki ne tun daga annabin Allah annabi Adam har zuwa na ƙarshe a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai bayan dai inna in Allah zai tambaye kowa inna in Allah zai tambaye kowa to sai Allah ya ce kuma ƙarshe wa bashirul mu'minin ya annabin Allah kai bushara da masu imani kai bushara da wasuwa da masu imani to busharan kuma shine za su samu dacewa da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu imani kuma Allah ya sanya mu dace da wannan bushara abinda muka faɗa da zai to gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladarsa kuskure kuma da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassul sunayen Allah al-hayyu al-qayyum bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da iya muna akan abin da ba ma iya kawunan mu wannan kasar tamu mai tarin albarka Allah ya kara muna kwanciyar hankali da zaman lafiya duk masu taimaka mu wannan tafiyar ta addini Allah ya taimaka musu a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a zuriyar mu ya sanya albarka a ƴaƴan mu ya sanya albarka a iyalin mu ya sanya albarka a dukiyar mu ya sanya albarka a ayyukan mu ya sanya albarka a karatun mu ya sanya albarka a ilimin mu ya sanya albarka cikin rayuwar baki daya ɗan uwa a ina jin wannan sati mu zauwa da sati na sama ba za mu karatu ba kasancewar za mu wani tafiya ni da aran masiri kuma idan subhanahu wataala ya nudo mu za a ci gaba da karatu da haka za mu je hutu na tsawon sati biyu Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh